نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامت قبل كراتوني إن شاء الله تعالى a cikin wani littafi namu mai albarka littafin muzakkira fil aqida wallafar babban malami Sheikh Dr. Salih Ibn Sa'ad As-Suhaimi hafizahullah wannan shine darasin mu na 36 a cikin littafin sati kusan biyu suka gabata mun dauko bayani ne a cikin fasali na tara hukmu hukmu intifa'il mayyit bi sa'il hayy hukuncin amfanuwa da mamaci zai iya yi da aikin rayayye wanda malam ya mana bayani game da ayyukan da idan mai rai ya yi mamaci zai iya amfana da su sannan ya gangaro wajen bayani akan abubuwan da mamaci ko da mai rai ya yi aikin baya iya amfanuwa da su ko da ko wannan mai ran ya ce ya sauraukar da su ko ya ba da su ga shi wancan mamacin to ladan ba zai je zuwa gare shi ba mun fara bayani wancan sati ba mu kai ga ƙarshe ba lokaci mana amma domin bayanin ya haɗe za mu ɗan dawa baya kaɗan daidai shafi na arba'in da bakwai layi na bakwai daidai inda malai yake cewa qad ajma al ulama'u yawa idan aka duba za a ga wajen shafi na arba'in da bakwai kusan layi na bakwai ne ina ji malai ce wa qad ajma'al ulama an dan masa baka guda biyu tabbas hakika malamai sun haɗu gaba ɗaya khalafan an salaf da na daɗin su da na yanzu da magabata da wanda suka zo daga bayan su ala tahrimil istijari ala qira'atil qur'an a bisa haramcin ɗaukar haya wani don ya karanta alƙur'ani a biya shi ga wani mamaci فإنه لم يقل به أحد من سلف الأمة saboda babu wani daga cikin malamai magabata na wannan al'umma tamu da ya bada fatawa da haka walam yurakhis fihi ahadun min a'immatil mu'tabirina sannan babu ɗaya daga cikin malamai da ake la'akari da zancen su idan sun yi da ya rangwame game da irin wannan aiki wa inna ma fa'alahu ba'dul mutaakhirina بقصد ابتزاز أموال الناس وأكلها بالباطل على تكلي waɗanda suka aikata ko suka fara aikata irin wannan aiki su ne waɗanda suka zo daga baya-baya kuma sun yi haka ne da nufin karɓar dukiyar mutane da kuma cin ita dukiyar mutanen ba tare da haƙƙi ba mala ya ce walam ya inda hadal haddi بل أقام القراء لهم مكاتب, مكاتب معينة كي يأتيهم الناس عندما يموت الميت ما ليتي الأمر ما بيسيا إيانا با أبن يازرتي يتفهر أو بسوشي أكن كفا fitar da wasu gurare na musamman da za a rinka zuwa ana ɗaukar hayar irin masu waɗancan karatu idan an yi mutuwa wa yasta ajirunahu a ɗauki hayar irinsu bal rubama wasal al hadd mala yace bar ma al'amarin bai tsaya ma iya nan ba abin ya wuce ya tafi ila haddil musawamati fi tahdidil ajra wajen zaka ga an tsaya ana iyakance ladan da za a bayar idan an yi karatu ma'ana ana ciniki za mu bada kaza ba mu yadda ba sai an ƙara haka sai an yi ciniki kamar yadda ake cinikin riga ko wando a kasuwa idan an ɗaga shi mutum zai siya mala yace abin ya kai haka a wasu guraren ثم يقيمون حفلات عند موت الميت sannan su kuma irin waɗannan masu karatu su zo su tara taron jama'a yayin da mamacin ya rasu wa yahyunaha bil qur'ani wal wala'im a zo a raya wannan taron da karatutun alqur'ani da kuma walimomi a fito da abinci da abin sha ana ci ana sha ana karatun alqur'ani tsawon wasu awoyi ko kuma tsawon kwana daya da yini malai ce rubama ya takarraru zalika ba'da asbu'in min mautil mayyit aw ba'da 40 wani lokaci malai ce irin wannan karatu yakan maimaitu bayan kowace bayan sati daya idan mamaci ya mutu akai a wannan rana idan sati ya zagaye wani lokaci akan ƙara tara mutane a yi irin wancan karatu su waɗancan masu karatu kuma a biya su malai ce wani lokaci kuma akan maimaita abin bayan kwana arba'in idan aka yi bakwai sai kuma a yi bayan kwana arba'in malai ce au ba'a da sana wani lokaci kuma bayan shekara ɗaya ma sai kaga an ƙara maimaita irin wancan karatu au ba'a da kulli haulin min wafati ko kuma bayan duk wani ɗan lokaci daga mutum mamacin za a rinka tara mutane ana biyan su suna karanta alƙur'ani da niyyar Allah maɗaukakin sarki ya kai ladan karatun su da suka yi wajensa su ba sa bukata malai ce wa hadha a'malun muhdatha bid'iyya waɗannan ayyuka ne da aka ƙirƙiro su kuma na bid'a wanda ba su da asali a cikin addinin musulunci la tufidu almayyita bi shay'in mamaci babu abin da zai amfana daga wannan aiki nasu ko da sun yi ba zai je zuwa gare shi ba ko da sun ce Allah subhanahu wataala kai ladan gare shi Allah madaukakin sarki ba zai kai ladan gare shi ba wa ma yukhadhu ala zalika min al-ajra mala yace abinda aka dauka ko aka karba na lada daga wannan karatu da aka yi fa huwa haramun shi ma kuma haramun ne abinda aka karba daga wajen su iyalan mamacin da aka aka yi wa mamacin su karatu to wannan shi ma abinda aka karba din haramun ne malai ce yakunu ashaddu hurma haramcin yakan ƙara tsananta ne idza kana min malil warathati alqisal qisar idan ya kasance an an karbi dukiyar ne daga dukiyar gado ta mamata akwai dan sauki sauki idan ya kasance wani ne daga ciki ya ɗauka a cikin kuɗin shi aljihun shi ya bayar amma malai ce haramcin yakan ƙara zama haramun haramun akan haram shine idan daga dukiyar mamacin aka ɗauka saboda daga lokacin da mutum ya rasu dukiyar shi ba tashi ba ce ta wace ce ta masu gado ce to a ɗauka a cikin dukiyar magada a bawa wasu malai ce wannan haramun ɗin ya fi zama haramun Allah subhanahu wataala ya samu dace malai ce لأنه أكل أكل أكل لأموالهم بالباطل سوّد تشن دوكي رسوم رايين نيدا برنا وخلاصة القول ما ليتي تتشن بياني أكن وانا مغانا دي أنه لم يثبت النيابة عن الغير في الصلاة والقراءة بايا هلتا wani ya tsaya a matsayin wani wajen yin karatun alkur'ani ko kuma yi masa sallah abinda ake nufi da anniyaba shine nayi abu a madadinka kai da kake raye ka yi karatun alƙur'ani a madadin wancan da ya rasu ma'ana karatun da kai allah maɗaukakin sarki ɗauki ladan ka cokan ya bashi kai ba ka buƙatar arba da kai mala ya ce to wannan bai tabbata ba in dai game da abin da ya shafi a wa mutum sallah ne ko kuma a yi wa mutum karatun alƙur'ani kama ana listi ijara ala zalika muharraman bila khilaf mala ya ce kamar yadda ɗaukar haya kuma a yi shi karatun shi ma baya halatta haramun ne ba tare da sabani ba sawa'un fi dhalika al-istijari ala al-qira'ati fi bayti al-mutawaffa am inda qabrihi am inda ayi makanin akhar mala yace duk ɗaya ne ya kasance karatun nan an yi shi ne a gidan shi mamacin ko kuma an yi shi ne a makabarta lokacin da aka binne shi ko wani waje ma na musamman aka samu aka killace dan ayi karatun ga mamacin duk ɗaya ne ma'ana a tare a gidan mamacin ayi karatun ko kuma kamar yadda wasu guraren sukan yi a kabarin akan yi karatu a kabarinsa za a ji a tare a zagaye kabarin a soke masa alkur'ani ko kuma wani wajen za a samu na musamman a yi karatun duk da wace niyya da niyyar karatun da aka yi Allah maɗaukakin sarki ya kai masa ladan mala ya ce duk ɗaya ne ba bambanci gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ba zai kai masa ladan ba saboda bai tabbata a shari'a ba mala ya ce fa inna mithla hadhihi al-a'mal fadlan an kauniha bid'a irin waɗannan ayyuka da jama'a sukan yi bayan kasancewar su bid'a ne fa innaha mukhalafatul lisunna abu nabi kuma sun saba wa sunnar annabi tsira da abinci su ƙara tabbata a gare shi haifu amara annabi sallallahu alaihi wa sallam jirana ahli almayyit bi it'amihim kama qala hina mastashhada ja'far ibn abi talib radiyallahu anhu mala yace a yayin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi abin da yake yi a cikin sunnarsa shine umartar makotan mamaci yake yi da su girka abinci su kai musu kamar yadda ya tabbata lokacin da Ja'far dan Abi Talib yayi shahada Ja'far dan Abi Talib kissarsa mun karanta ta a cikin hakamul jana'iz a kanin annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ma'ana yayin sayyidina ali ne dan gidan abu talib abu talib kuma dan uwan mahaifin annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to lokacin da ya rasu a yakin mu'ta yakin na da aka kashe shi da shi da zaid bin haritha da abdullahi bin rawah ina ji za a iya tuno kissa ko yawa wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana madina yake ba sabai labari cewa ga wani ya rike tuta an kashe shi wani ya rike ta ana za a iya tuno hadisi yawa to wancan hadisi Jafar yana ɗaya daga cikin waɗancan komandodi guda uku da aka shi to lokacin da aka shi shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya shigo gida abin da ya ce da iyalansa shine isna'u li ali ja'far ta'aman faqad atahum ma yashghaluhum ku girka wa iyalan Jafar abinci ku kai musu saboda yanzu abin da zai shagaltar da su ya zo musu ba su da lokacin da za su iya wajen girka abinci har su iya ci saboda bakin ciki da damuwa da takaicin rabuwa da mai gida da ake ciki da kuma mahaifi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce to ai musu girki daga gidansa a dauka a rinka kai musu to wannan ita ce sunnar yan uwa duk mutumin da yake so ya taimaki iyalan mamaci idan an masa mutuwa maimakon ya je ya zauna shi ya ci ya cinye musu abinci shi zai girka daga nasu gidan ya je ya kai musu su ci wannan shine abin da ya tabbata malai ce والمسلمون اليوم يؤكسون هذه السنة تماما مسلمين يو abin takaici suna akasa wannan sunna ne gaba ɗayanta abin da ake nufi da akasa abu sama ta koma ƙasa ko gaba ta koma baya shine suna juya ta abin da aka ce su sai su yi akasinsa ya ce badala min ayyuti'imu ahlal mayyiti maimakon su mutane su ciyar da iyalan mamaci a girka abinci daga gidaje a rinka fito da shi ana kaiwa iyalan mamaci najiduhum yastami'una indahum sai mu samu su mutane ne su je su tattara a kofar gidan mamacin da ya rasu wa ya'kuluna min ta'am min ta'amihim kuma su cinye musu abincin da ya rage musu wal wajibu alal muslimina mala yace abin da yake wajibi akan kowanne musulmi ay yabta'idu an hadhihi al madahir al jahiliya da mu guji irin waɗannan ayyuka na jahiliya wa yattabi'u sunnatal mutahhara su yi kokarin bin sunna ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mai tsarki fa inna zalika tariqa falahihim wa fawzihim fid darain malai ce hakika haka shine babban hanyar da za su bi wajen tsira da samun rabo a gidaje guda biyu shine gidan lahira da kuma gidan duniya Allah madaukakin sarki ya samu dace to idan mun fahimci wannan bayanin dai da kyau ƴan uwa khulasa ta wannan babin da muka karanta shine ayyuka kala biyu ne akwai ayyukan da idan aka yi wa mamaci suna iya kaiwa zuwa gare shi akwai kuma ayyukan da idan an yi wa mamaci ba sa kaiwa zuwa gare shi to babban abin da ya kamata yan uwa shine sai mu dakata mu tsaya inda shari'a ta tsaye da mu abin da aka ce idan an wa mamaci sukan iya kai masa sai ka yi wa mamacinka abin da aka ce idan an wa mamaci ba sa iya zuwa gare shi to sai ka haƙura sai ka yi masa wancan abin da aka ce suna kaiwa zuwa gare shi tare da cewa zan ɗan ja hankalinmu daga cikin malamai akwai wanda suka buɗe ƙofar gaba ɗaya duk kofar sun buɗe ta su suna gani cewa kowanne irin aiki aka yi mace zai je zuwa gare shi ko sallah ko zikirin duk abin da muka ambata wanda bai tabbata ba suka ce zai iya zuwa to amma akan kalli dalilan malamai ne wajen rinjayen da abin da ya fi rinjaye ba kawai dan malam wani ya ce abu kaza shikenan sai a ɗauka amfani da shi ba idan da aka za a bauta Allah maɗaukin sarki da da yawa an bauta Allah maɗaukin sarki akan abin da yake kuskure to amma duk lokacin da aka ce ga wata ƙabiya musamman ta shafa aqida to akan kalli hujja ne mai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa akai saboda irin waɗannan nasoshi ko irin waɗannan abubuwa kiyasi baya shiga cikin su kamar yadda muka kawo a baya kada ka ce tunda ana yin sadaka ko ana yin addu'a ga mamaci ta je masa to me zai hana kuma a masa sallah abin da zai hana a masa sallah saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai yi ba kuma bai ce a yi ba ita addu'a abinda aka ce tana zuwa abinda yasa aka ce tana zuwa gare shi shine saboda yayi ya kuma ce ai shine kawai ina fata an fahimta saboda ka babu kiyasi a cikin irin waɗannan abubuwa na shari'a inda shari'a ta tsaye da mu sai mu tsaya Allah madaukakin sarki da tudda mu al-ashir fasali na goma annubuwatu war risalatu annabta da manzanci annubuwatu shine annabta daga nan aka samu annabiyu wanda shine aka aiko da annabta din risala manzanci an aka samu ar-rasul wanda shine aka aiko da manzanci din to malamai sun yi maganganu masu yawa akan abin da ya shafi annabta da manzanci wajen kokarin tantance waye annabi waye manzo wasu daga cikin malamai su koyi abin da suka tattara sai suka ce da annabi da manzo duk ɗaya ne ba bambanci haka kawai suka ce da annabi da manzo duk ɗaya ne ba bambanci wasu kuma daga daga cikin malamai sun yi kokari su rarraba sai dai raba-raban nasu kuma sai yayi nisa da yawa to shi sa insha Allah ta'ala za mu karanta mu ji wanne ne a'dal aqwal a cikin zantuttukan da malamai suka yi zantuttukan da suke da suke sune mafiya adalci wanda suka fi zama daidai daga cikin abubuwan da malamai suka akwai zantuttuka masu yawa kwarai da gaske wasu suka ce manzo shine wanda ake masa wahayi annabi kuma ba ya masa wahayi haka wasu suka faɗa wasu suka ce a'a manzo an masa wahayi annabi ma an masa wahayi sai dai shi manzo abinda aka ce shine ya isar shi kuma annabi cewa aka yi aiki akan kansa kada ya isar wanda wannan magana ta shahara da yawa cewa annabi Allah ya masa wahayi amma cewa aka shi yayi amfani da wahayin akan kansa kada ya kira kowa shi kadai zai ce kai sallah kai azumi kai gaskiya shi kadai zai sallah shi kadai zai gaskiyarsa shi kadai zai azumi ba zai ce kowa ya zo tare da shi ba amma manzo shine zai ce wane zo yayi musulmai su zo su wanda ba musulmai ba su ma su zo su da dai sauran zartattukan da malamai suke ambata Allah madaukakin sarki ya fitar da manzanni da yawa a cikin halittu tun daga farko zuwa ƙarshe kamar yadda ya fitar da annabawa da yawa Allah madaukakin sarki a ya sanya kusan annabawa 124 kamar yadda hadisi ya tabbata manzanni kuma adadinsu ya kai kusan 115 sai dai wannan adadin da na ambata Allah madaukakin sarki ya ambata mana kaɗan ne daga cikinsu wanda idan idan ka shiga cikin alƙur'ani za ga manzanni da Allah madaukakin sarki ya bada labari ba su fi 25 ba na cikin alƙur'ani ba su fi 25 ba ba su da wato duk ina sauran Allah madaukakin sarki bai so ya ba mu labarinsa amma dai suna nan shi sa yake cewa wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqasushum alayka akwai manzannin da mun baka labarin su kafin wannan lokaci da annabi Musa da annabi Isa da annabi Haruna da annabi Yusuf da annabi Ayuba duk waɗannan manzanni ne da sun wuce babu yadda za a mu mu iya sanin su idan ba ta hanyar alqur'ani ba to Allah ya bamu labarin su wasu mujmalan wasu tafsilan wasu an kawo labarin su a buɗe kamar annabi Yusuf kun ga sura ce guda mai suna suratu Yusuf kuma kusan da yawa daga cikin labarin su an bayar kamar annabi Musa mun samu labarin sa da yawa a cikin alqur'ani annabi adam shi ma an samu labarinsa annabi nuhu annabi isa duk an samu labaransa da yawa a cikin alkur'ani amma wasu annabawan kawai sai daga zan ambaci sunansa an wuce sai da ambaci sunansa kawai sai a wuce wani kuma aka dan faɗi layi ɗaya na kisa sa kawai sai a wuce ina fata an fahimta yawa to amma dai akwai su suna nan kuma dole ne kowane ɗaya daga cikin mu wani bangare ne na imani da imanin ka ba zai cika ba sai ka imani da su dukkaninsu wanda ka sani da wanda baka sani ba to wannan babi insha Allah ta'ala malam zai mana bayani game da menene annabta menene manzanci me haƙƙin su me Allah madaukakin sarki ya turo su da shi mu a matsayin mu na mabiya wanne irin kallo ya kamata mu musu shine abinda malam zai gaya mana insha Allah ta'ala a cikin wannan babi mai albarka da zamu shiga malam yace zakara ulama rahimahullahu ta'ala malamai Allah ya musu rahama sun ambata iddata aqwalin fil farqi bainan nabi war rasul zantuttuka masu yawa game da ƙoƙarin tantance ko bambance waye annabi waye manzo sai malai ya ce bi ta'ammuli hadhihi al-aqwal bisa la'akari da wannan zantuttuka da malamai suka yi ne najidu anna ahsanaha wa aulaha ma qarrarahu shaykh al-islam ibn taymiyyah fi kitab an-nubuwat malai ya ce wajen ƙoƙarin tantance wannan maganar da malamai suka kawo za mu samu mafiya kyawu daga cikin maganganun wanda kuma ta fi cancanta ɗauka shi ne abinda babban malami shehun musulunci ibn taimiyya allah maɗaukan sarki ya ƙara masa rahama ya tabbatar a cikin littafinsa mai suna annubuwat littafi ne guda shehul islam ya rubuta mai suna annubuwat wanda ya, ya tattauna akan wanda matsala sosai da sosai a cikinta to ga abin da ya ce annan nabiya ga zai fara da annabi sannan sai tsallaka manzo ya ce annan nabiya shi annabi huwa alladhi yunabbi'uhu Allahu bi ay ya'mala bi shari'atin bi shari'ati man qablahu shine wanda Allah madaukakin sarki ya bashi labari ya annab ya annabtar da shi da yayi aiki da shari'ar wasu wanda suka gabace shi daga cikin annabawa da manzanni sai dai walam yursal ila kuffarin khalafu amra Allah liyuballighahum risalatan min Allah ilayhim sai dai Allah maɗaukin sarki bai aiko shi zuwa ga kafiran da suka saba wa umarnin Allah madaukakin sarki ba dan shi wannan annabin ya isan musu da abin da Allah madaukakin sarki yake so an fahimta kuwa ma'ana shi annabi Allah madaukakin sarki yayi masa wahayi da yayi aiki da shari'ar wani annabi da ya gabace shi sai dai ba aiko shi zuwa ga kafirin da suka sabawa abinda Allah madaukakin sarki yace ayi ba yadda Allah madaukakin sarki yace inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka min qabli ayati yawm azabun alim kaga kace da mutananka kai musu gargadi su sauri su karba abinda Allah madaukakin sarki yake so na tauhidi tun kafin azaba mai radi ta zo musu to shi annabi ba a ce ya je wajen kafare ya musu kira ba bar mu karanta zuwa ƙarshe bayanin zai fi fitowa malai ce wa qad yuha ilayhi sai dai kuma an masa wahayi wahayun khasun fi qissatin muayyana wahayin da yake ke bantacce a wata kissa wacce take ayyananniya fal anbiya'u su annabawa ya atihim wahyun min Allah bima yaf'aluna wahayi yana zama musu daga Allah madaukakin sarki na abin da su za su aikata akan kansu wa ya'muruna bihil mu'minina bihim sannan wannan abin da za su aikata din kuma za su umarci ƴan uwansu muminai da shi na san bayanin bai fito fili yadda ya kamata ba wato yadda abin yake shine abin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi yake gani annabi shine wanda Allah madaukakin sarki ya turo shi yayi masa wahayi yayi aiki da shari'ar wani annabi da ta gabace shi sannan ya umarci ƴan uwansa muminai ko musulmi su yi aiki da abin da aka umarce shi ma ya aiki da shi sai dai akwai kafirai a gefe su ba a ce je kira su ina fata an fahimta akwai kafirai a gefe su ba a ce wannan annabi je kira su wannan shine annabi inji Sheikhul Islam bin Taymiyyah wannan ta'arifi nasa shi ma ko shaka babu malamai sun yi ta'aqqubin sa akwai khalal a cikin sa akwai in gyara rake a cikin sa saboda zamu kawo wasu ayoyi da nasoshi zaku ga sun akwai dan cin karo tsakanin wannan ta'arifi da abin da zamu faɗa amma bari mu karanta rasul war rasul amma manzo shine huwa yunabbi'uhu Allah shine wanda Allah madaukakin sarki ya bashi labari thumma ya'muruhu sannan ya umarce shi bi ayyu balliga risalatahu akan ya isar da manzancin sa man khalafa amrahu wanda ya saba umarnin Allah madaukakin sarki kun ji bambancin su ko a wajen Sheikhul Islam shi wancan annabi ba a ce ya isar zuwa ga wanda ya saba umarnin Allah ba sune kafirai kenan shi kuma wannan manzo an ce ya aiki da shi akan kansa ne isar zuwa gawa wanda suka saba umarnin Allah da ma wanda ba saba ba ƴan uwansa musulmi kenan da kuma wanda suka kafirci kanuhin kama annabi nuhu alaihi salam faqad thabata fi sahih malai taqiqa ya tabbata a cikin sahih bukhari anna awwala annahu awwalu rasulin bu'itha ila ahli al-ard shine manzo na farko da aka aiko shi zuwa ga mutanen ƙasa shi annabi nuhu alaihi salam wa qad kana qablahu anbiya kashifin wa idris malam ibn tamiya ce amma kafin annabi nuhu alaihi salam akwai annabawa da suka gabace shi kamar annabi idris da annabi shi ma'ana bayan annabi adam alaihi salam ya shuɗe manzo na farko da Allah ya fara turo akan ƙasa gaba ɗaya shine annabi nuhu alaihi salam to sai dai kafin shi wasu daga cikin malamai wannan sabani ne na malamai wasu daga cikin malamai suna gani cewa wasu annabawa fa sun rayu kafin annabi nuhu ya zo sai dai su annabawa ne ba manzanni ba ina fatan fahimta shi ne malamin tamiya kama da misalinsa kama annabi shif da annabi idris alaihi masala to yan uwa zancen da yake shine zancen da yafi karfi ya farin jayi a takaice dan kan mu faɗaɗa bayanin game da bambance tsakanin manzo da annabi shine manzo shine wanda Allah madaukakin sarki yayi masa wahayi ya bashi shari'a sabuwa fil sannan ya umarce shi ya isar da shi zuwa ga mutanensa shi kuma annabi shine wanda Allah subhanahu wataala yayi masa wahayi kuma ya umarce shi da isar da shi zuwa ga mutanansa sawa'un kafirai ne ko musulmi sai dai shi shari'ar da aka bashi ba sabuwa bace ina fata an fahimta shine kai bambancin su shi manzo an bashi littafi sabo shari'a sabuwa kamar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an bashi alqur'ani haka ne kamar annabi Musa alaihi salam an bashi at-taura kun ga sabo shari'a ce kamar annabi Isa alaihi salam an bashi injila sabo shari'a ce kamar annabi dawud an bashi zabura ita ma samun shari'a ce to waɗannan su ne manzanni kamar annabi ibrahim bashi su wafi ibrahima sai a turo wani annabi yanzu misali annabawan banu isra'ila annabawan banu isra'ila za a galibi inna anzalna taurata fiha hudan wa nur sai Allah ya ce ya hukumu bihan nabiyuna alladhina aslamu ina fatan fahimta Allah ya ce mun saukar da taura inna anzalna tawrata fiha huda a cikin ta akwai shari'a da kuma haske sai Allah ya ce yahkumu bihan nabiyuna alladhina aslamu annabawa da suka sallama wa Allah subhanahu wataala su suke yin aiki da ita suke yin hukunci da ita to kaga annabawa ne suna yin aiki da abin da aka sauka da annabin da ya gabace su su annabawa ne shi manzo ne za mu fahimci wannan karkashin faɗin Allah madaukakin sarki da yace kana nasu ummatan wahidatan sai ce fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai ce me mubashirina wa mundirina kanan nasu mutane sun kasance ummatan wahidatan al'umma ce kulli daya abinda ake nufi da al'umma kulli daya kowa tauhidi yake ji ba yake bi ba shirka a lokacin Allah madaukakin sarki ce fa ba'atha Allahu an-nabiyina ana kaddara wani abin kamar wannan shine sai aka samu shirka fa ba'atha Allahu an-nabiyina sai Allah ya turo annabawa kun ga me Allah ya ce turo anan wajen annabawa ko to sai ce mubashirina masu bushara wa mundirina masu gargadi abinda ake da masu bushara shine masu bushara ga wanda ya ba Allah Allah zai bashi aljanna wa munzirina ga wanda ya saba wa Allah madaukakin sarki yayi musu gargadi Allah zai sashi a cikin wuta galibi gargadi so aka fiwo shi kafirai ina fata an fahimta ashe kun ga annabi mubashir ne kuma me munzir ne kamar da can wucin ayar ke cewa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ba mu aiko kafin ka ba wani manzo ko annabi kun ga yadda aka aiko manzo haka shi ma annabi aka yi me aka aiko shi haka hadisin Jabir ibn Abdullah wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke cewa an fifita ni da wasu abubuwa guda biyar akan sauran annabawa fiddultu fiddultu al-anbiya bi khamsi an fifita ni da wasu abubuwa guda biyar akan wasu sauran annabawa ina da wasu khasa'is wanda sauran annabawa ba su da shi guda biyar to daga ciki wanda muke bayani akan sa shine yace wa kana an-nabiyyu ba'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan annabi Allah madaukakin sarki ya tashi turo shi to yakan turo shi ne zuwa ga mutanansa a kebe iya mutanansa inna arsalna nuhan ila qaumihi haka ne kowanne annabi zuwa ga mutanensa ake turo shi amma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aka turo shi zuwa ga duniya gaba daya saboda haka yadda aka turo a yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace an turo ne a matsayin me a matsayin annabi saboda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzo ne kuma annabi a ala ayi hali kowanne manzo annabi ne amma ba kowanne annabi ne manzo ba ina fata an fahimta idan an fahimci zancen na za ku ga kowanne manzo annabi ne shi sai Allah madaukakin sarki ce wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyyan kowanne manzo annabi amma ba kowanne annabi ne yake zama manzo saboda haka manzo shine wanda Allah subhanahu wataala ya bashi shari'a sabuwa ya umarce shi isar da ita zuwa ga mutanensa annabi kuma shine wanda aka turo shi shi ma turo shi aka kamar yadda aka turo manzo sai dai shi ba a ba shari'a sabuwa ba abinda aka ce kawai ji amfani ne da shari'ar da aka ba annabawan da suka gabata ko manzan da ya gabata shikenan bambancin su ina fata an fahimta to wannan shine ina gani zancen da yafi kusa da daidai karkashin nassoshi na alqur'ani da disan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ina ina gani kuma insha Allah ta'ala nan ne wai gurin da zamu dakata saboda lokaci gobe zamu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah maɗaukakin sarki ya fi mana wannan yana cewa assalamu alaikum malam idan aka je mutum ta'aziyya sai mutanen da suka je ta'aziyar suka yi ta'aziyya sannan suka umarci jama'ar da suke wurin a yi addu'a to anan malam mutum ya zai shiru ne tun da yin hakan bai da asali ko kuma mai mutum zai in na fahimta kamar abin da yake nufi shine idan ka je ta'aziyya kuma aka yi dace wani ya zo shi ma zai yi to kai ka yi ta'aziyyar da shari'a ta ce ka yi shi kuma wancan a da ya zo sai ce kamar yadda ake a karanta ƙwallon laƙafa uku ɗin a yi kaza a karanto kaza a karanto kaza to sai yake tambaya akan shin lokacin da aka ce a karanta kaza ɗin shiru za ka ko za ka karanta kaiwa shi ne tambayar da yake to abin da ya kamata shi ne a kai maimakon ka karanta wannan abin da suka ce su karanta sai kai abin da ya dace sai ka cigaba da yi masa addu'a shi mamacin Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa kamar yadda na maimaita na ƙara maimaita ƴan uwa qul huwallahu ka kai wallahi ba ta je wajensa ba shi ma mace babban abin da zai je wajensa shine addu'a Allah ya masa rahama Allah ya ji kansa shine zai je wajensa amma qul huwallahu qul huwallahu ka kai zaka samu ladanta duk harafi daya lada goma idan ka gama karantawa sai a tattara maka jimlar ladarka a baka shi ma mace fa ba shi da komai ina fata an fahimta to kaga lokacin da aka yi cewa a karanta tahiyya bakin salihina fatiha da izaja a karanta kaza da sauransu ga kuma kana can kana ta cewa Allah ya masa gafara Allah ya masa rama shikenan ina fata an fahimta saboda haka koda baka yi shiru ba kada a ce baka karanta alqurani kuma ana addu'a kai shiru wani ya maka mummuna zato sai ka rinka motsa bakin ka ne masa addu'a amma dai ba abin da suke ke zakai ba yawwa shine abin da yake daidai shi zakai hikima ce kada wani in wani ya ganka kai shiru baka cewa kuma sai ya dauka cewa ko ko baka iya ba ko kuma ana addu'a kai abin Allah madaukakin sarki ya samu dace babban dai abin jan hankalin yan uwa shine ko da shi mu rinka kokari muna tsayawa akan abin da shari'a ta tsaye da mu akai dadewa ana yin abu ko kuma mun taso mun ga ana yi ba shi zai mai da shi daidai ba babban abin da yake daidai shine abin da Allah madaukakin sarki saukawa da manzansa wanda kuma shi muke karanta a cikin littafi duk abin da yake ba daidai ba ko kuma akwai abin da yake akwai kuskure ne ana iya fahimtar sa ne karkashin alqur'ani ko hadisi to duk abin da muka karanta maka gano alkur'ani ne ko hadisi mai kokari mai aiki da shi karatu da muke anan wajen idan har wani wanda yake da wani ra'ayi wanda ba irin nan ba yaga akwai kuskure a ciki zai iya gyara ta hanyar da ta dace to wallahi kofa abu da take idan ya kawo mana nassi na alkur'ani ko na hadisi kamar yadda muka kawo anan wajen wallahi zamu karba kuma zamu zo na mu bayani kamar yadda muka bayanin wancan mu ce wancan kuskure ne saboda mun samu gyara yawa wannan shine amma sharadin shine ka kawo mana alkur'ani da hadisi kamar yadda muka kawo ba kawai zuwa zuwa zuwa zaka kawo mana molanka ko kawo mana magana irin taka ba kawai yawa alqur'ani da hadisi zaka kawo sai mu karba sai mu gyara insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum